أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رمو تشي الأسلوب الخطابي الأسلوب الخطابي wannan uslubi ne wanda satellite move ne wanda masu hutuba ke amfani da shi wajen isar da sako shine sai mallaci gaba cewa huna tabruzu quwwatul maani wal alfaz to anan ne ma'ana wannan uslubin ne karfin ma'anona da lafuzar ke bai iya bayyantuwa ma'anan nan anan ne zaka iya gane shi mai khutba ya fahimci harshen da yake kokari ya isar da sako da shi ko ko bai fahimta ba saboda anan ne zaka ga karfin abin nan karfin harshe da mutum ke da shi da kalmomi za su ba shi dama ya iya isar da ma'ana cikin uslubi mai ƙarfi wa kuwatul hujja da kuma hujja mai ƙarfi walburhan da dalilansa masu ƙarfi wa kuwatul aqli al-khasib da kuma ƙarfin ƙwaƙwalwa mai hangen nesa khasib kenan za ga mai khutba ya zauna ya yi tsara khutba ya zo ya isar da ita ya karanta ta gaban mutane sai ka ga ya faɗo waɗansu abubuwan da gaba sai a gan sun faru to shi na da khatib yana da ƙwaƙwalwa mai hangen nesa wadda zai iya haskaka mutane cewa kaza fa da kaza da kaza da kaza da kaza idan suna faruwa to kaza zai faru وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه to anan ne mai khutba yake yin magana da nufin masu sauraronsa intention nasu wata yake magana da su kai tsaye a cikin zakatansu li iradati li ithara azaimihim domin ya ururar ko ya zabarar da aniyansu ko kudurinsu kan abin da suka yi shiri wastin hadi himamihim sannan kuma da himamuhum da kuma haɓaka ko zabar da himmansu abin da suka yi niyya suka yi ƙudiri mai khutba sai ga ya amfani da kalmomin da zai zabarantar da su kaga mutum bai da ƙarfin gwiwa da a yi aikata wani abu to amma dalilin khutba da ya ji sai zabar ya aikata wani abu ka duba yadda masu malamai ke amfani da ayoyi da hadisai su zabarantar da wanda suke sun su zabarantar da shi a to mai sauki mama ne ka duba mai khutba sai je khutba ai ta kuka ai ta kuka ai ta kuka wali jamali hadal uslub da saboda kyan wannan uslubin ne wa wuduhihi da kuma bayyanantuwar sa karara sha'anun kabirun wali jamali hadal uslub wannan uslubi din kyan wannan uslubi din da bayyanantuwar sa karara sha'anun kabirun fi tasirihi yana da wani al'amari babba wajen sanya tasiri a zukatan waɗanda yake musu magana wa wusulihi ila qararatin nufusi da kuma isansu zuwa ga zurfin zuciyarsu ma'ana matabbata a cikin zukatansu kaga mutum yayi magana kamar an harbi kibiya kamar an harbi kibiya za ga fa larabawa mutum da ba zai tashi ya hudu ba zazzafa ya zabarantar da mutanensa akan su je su dauko fansa kan waɗansu kabilu gashi duk da sun fi an fi su ƙarfi ko an fi su makamai amma haka za su zabar kuma zai samu nasara wa mimma yazidu fi ta'siri hadha al-uslub kai yana ma daga cikin abin da ke ƙara tasiri cikin wannan uslubin manzilatul khatibi matsayin shi mai hutuba din fi nufusu samiha cikin zakatan ko kunnuwan masu sauraron shi kamar mu ne yanzu misali a ce ga wani ƙwararren mai hutuba duk wanda zai magana ko malamin man wasu azi ka dubi misali a ce lokacin da malam jafar ke raye a ce shine zai zo ya gabatar da kaza a gani saboda matsayin shi a cikin jama'a ahalus sunna bayan nan kuma da irin yadda Allah ya hore mishi Qur'ani akwai sunda bin Uthman a ABU zai wa'azi da turanci to ina jin karfe 9 ne za a fara amma tun karfe 7 an riga an ciki an riga an ciki ciki duk an riga an kama guri da sauransu kudubin da Allah ya ba shi jura nafsiyya wa kowa aridatihi da kuma irin ƙarfin bijirowansa yadda ke iya bijirowa cikin maganganunsa da hujjoji wanda zai tada ko mada na wanda suke sauraron shi wa sutu'u hujjatihi sannan kuma da fadowan hujjojinsa cikin kunnuwan waɗanda suke sauraron shi wa nabaratu sautihi da kuma rugugi irin na sautinsa ƙarfin sautinsa in yi magana kai ka ce mala'ika ne ke da katsawa ko makamcin wannan wa husun ilka'ihi da kuma iya kyan jefa maganganunsa wa mokam isharatihi da tabbataccen isharansa in yi wa'azi ya zabarantar da mutane aji a ɗauko kan kowa yi za a ji a ɗauko za a ji a ɗauko ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار maimaita hujja ko magana ko wani uslubi na daga cikin abubuwan da wannan uslubi ya bambantu da shi daga sauran usluboba guda biyu ya fifitu da su ya fifitu akan sauran shine maimaita magana ai mawaki in mawaki zai yawan maimaita magana za ga babu abin nan za ga ba fasaha amma idan mai hutuba akwai danan masallaci jami'i wannan fada akwai dacen wanda ke hutuba wallahi tallahi malam kusan yara duk ba sun haddace hutuban kana nan ana hutuban suna ji sun san wailan wailan wurdan wurdan mene wasu kalmomi da yake yawan mamitawa yara fa na ayyuhan nasu sosai kuwa yara nan da sauransu har sun haddace ta abu da ita ce ke mafitawa to kaga dole ne sai ya yi takasansan abinda ya kamata a maimaita shi wanda zai da sanya tasiri cikin zukata ma sauraro sai maimaita abinda ke kuma ba zai kawo shi komai ba sai baraka sai ya bari wasu imalin mutaradifat da yin amfani da kalmomi waɗanda kusan ma'anansu iri ɗaya ne yau in yi amfani da kalma kaza to in zai in zai kawo maganar to kare sake kawo kalman ya kawo ta irwanta isma'u wa u tanabbahu ya qaum ansitu war'au ma aqul war'au ma aqulu ka gani wa darbul amsal da kuma kawo misalai wa ikhtiyarul kalimat aljasala da zabo gwababbun kalmomi zaturanin waɗanda suke da suke da ƙugi ma'ana suke da sauti mai daɗi kamar gunna haka wa ya sunu fihi an ta akabar durubin ta'abir yana kuma da kyau yana kyautatuwa a cikin wannan uslubi ɗin ya zanto an sami durub ma'ana nau'o'a na maganganu salo-salo na maganganu wanda za su rinka zuwa du'a cikin magana sabon maganarsa idan ya ɗauko wani batu ya zanto yana da usluboba masu kyau ibarora masu kyau nan ya yi amfani da hakiki inda ya halasta amfani tashbi ya kawo uslubi ne tashbi min ikhbari kaman wani guri ba da labari turub din ga sunan kaman ba da labari wani guri sai sai zama kaman mai ba da labari ilistifham wani guri kuma sai tambaya dubu uslubin qur'ani wa man asdaqu billahi qila wannan shine suke ce mishi rhetoric question tambaya ne mai khutba zai jefa amma ba yana bukatar mu ya ce mishi eh ne ko a'a ba a'a bai bukatar amsa wane ne zai iya tunkaran Allah haba ai kai ka san Allah ubangiji ya fi karfin nan wa zai iya tunkaran shi wa ma zai yi karan bayan haka ila ta'ajjubin hazwa uslubi na mamaki kai abin mamaki mutum da hankalin shi yaji yana yana yin kaza yana yin kaza yana kaza alqur'anin ko alqur'ani ya ce mana kaza hadisi ya ce mana kaza ilistinkar hadda kuma musu kai wallahi bai kamata ka a ce kana saban Allah ba bai kamata a ce kana saban Allah ba Allah ya baka kulli ya baka lafiya ya baka kaza ya baka ni'ima gashi ma kana da daga cikin manyan ma'aikata a ce kana saban Allah wa an takuna mawatinul waqfi fihi qawiyya kuma sannan guraren da zai tsaya a cikin hutubar nasa su zanto suna da karfi guri ne da ya haka da ya kamata a tsaya shafiya masu warkarwa in ya ɗauko bayani sai ya kawo ƙarkinsa in ya ɗauko shirɗi sai ya ba da jawabi ya ku mutane ku sani duk wanda ya saba ma Allah Allah bai taɓa yarda a saba mishi duk wanda ya kan gani ma Allah subhanahu ta'ala Allah fa yayi sakamako mummuna a cikin wutan jahannama a ba kuma mutun yazo ya ku mutane ku sani duk wanda ya saba ma Allah duk wanda ya ki ma Allah biyayya duk wanda ya ce ba zai bi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba sai tsaya don kai abin shigo yau ga gaisu masu saurayi za su ce a to meni zai faru to dole ne ka samu gudun da ya kamata ka tsaya ka tsaya inda ma'ana ta shiga wa min khairil amsila daga cikin mafi alherin misalai li hadal uslub ga wannan uslubi din khutba ali bin abi talib khutba da ali bin abi talib radiyallahu anhu ke bayar lamma agara sufyan ibn auf al-asdi bayan sufyan bin auf al'asdi ya kai ɗauki ya kai hari alal ambar ga ambar shi ambar shi ne gwamna wanda ali bin abi talib ya tura shi a can gabashi na wajen tekun frat to da ya tura shi sai shi kuma wannan sufyan bin auf ya je kai masa hari har ya kashe shi wa katala amilahu ya kashe gwamnan ali bin abi talib alaiha to ga abin da sayyidina ali ne ya rubuta na sako hadha akhu akhu gamid ko qad balagat khailuhu al-anbar ga akhu khamid nan wanda dawakansa sun kai anbar wa qatala hassan al-bakri kuma ya kishi hassan al-bakri wa zala khailakum ya ya zamar da dawakansu an masalihiha ga gurin ga fagen fama gurin suka ja daga misali bi mana jam'u maslaha bil fath wajen sagaru shine gurin da akan tsaya domin a kare a ba da kariya ga jama'a saboda kada wata tabaraka ta fito hatta da yi sha turukul adiwi don kada a zance kuma ana jin tsoron faɗowar yan abokan gaba ta nan watan ya bi irin waɗanda suka bi irin waɗannan hanyoya suka bi suka kashe mutane wa katala minkum rijalin salihina kawai kuka yadda kuma har ya kashe waɗansu gwarajen mazaje daga cikinku wa gad balagani annar rajula minhum labari fa ya iso mini cewa wani daga cikin waɗannan mutanen Sufyan bin Aufin kana yadkhulu al-mar'atu al-muslima sai kaga ya fada cikin gidan mace musulma wal ukhra mu'ahida dayan kuma da dayan wace kafiran kafiran amana fa yanzu hijlaha sai ya kwace hijlanata khalkhal wata mundayi abin hannu sai ya kwace mundayin su wa qulbaha da kuma warwaro sai je kwakwace wari asaha har da ɗan kunninsu ma sai bi je sace ya kwace to ya san su mata ne ba wani abin da za su iya kawowa sai su rinka shiga gidan bayan sun kashe sun kashe mazaje dakaru sai su rinka shiga gidajen mata inda suka taru suna kwace kayayyakin adansu sun man sarrafu wafirin sannan kuma suka bayan sun gama cin muku irin wannan mutunci sai suka koma gida suna masu yawa ba wani wanda aka shirka cikinsu ma na larajulan minhum kalamun babu wani miki kalmun kalmun babu wani miki da ya samu ɗaya daga cikinsu wala urika lahum damun kuma ba a zubar musu da jini ba falau an rajulan musliman da dai a ce za a samu wani mutum musulmi mata min ba'adi hadha asafan zai mutu bayan wannan irin bakin ciki da hali aka fada kuka fada ciki saboda bakin ciki ma kana bihi maluman gaskiya ba zai zama akwai mai zargin shi ba bal kana indi jadidan bari ma kawai a waje na hakan ya fi cincinta masa fawa ajaban ya bin mamaki min jiddin na wani irin kokari min jiddi ha'ula'i fi batilihim ya abin mamakin karfin irin waɗannan gwaraje amma cikin ƙarya saboda ai ba musulmi bane kuma sun kawo hakari hari ne zalunci wa fashlikum da kuma ya abin mamakin dari wanda kuka yi an haƙiƙin kuka bar haƙƙinku har waɗansu abokan gaba suka shigo gidanku suka yaƙi ku suka kwace suka kashe muku mazaje kuma suka kwace muku dukiya fa kuma halakum gaskiya abin ya mununa muku hina sirtum gardan har kuka zama abin nufanta yurma wanda ake nufantansa da jifa a jife shi yugaru alaikum gashi za a ɗauko muku kawo muku ɗauki ne a kawo muku hari wala tugirun amma ba ku da kishi wanda za ku iya kai hari kuma wa kare kanku wala tugzuna ba za ku iya kuma yin yaƙi ba wala tugzun wala tugzun wala tugzauna a wa tugzauna sai a zo a yaƙe ku wala tugzun ku ba za ku iya tashi ku yaƙi ba wa yusillaha kuma a saba ma Allah wa tardawun ku kuma ku yadda to malam yace fanzur kaifa tadaraja kaifa tadaraja ibn abi talib ka dubi yanda ibn abi abi talib ya bi mataki mataki a cikin uslubin wannan khitab magana fi itharati shu'uri sami'ihi wajen zabarar da filin ji irin na mutanensa ko himma irin na mutanensa masu sauraron shi hatta wasa da ilil kumma ka hasai da ya kai kololuwa wajen mene zaburantar da su fa innahu akhbarakum bi ghazwil anbar ya ba su labarin yakin da ya afko tsakanin su anbar awalan farko sun bi qatl amihi amilihi kuma ya ba su labarin har sai da gwamnatin shiyar sarai haba ni tabiwa ne wannan wa anna zalika lam yakfi sufyan ibn auf hakan bai ishi sufyan dan auf ba fa agama da saifahu sai zara ta kofin shi fi hufi nahawi kathirin min rijalihim a cikin mafi yawanci daga cikin mazajensu yabi ya sassa aka kashe su wa alihim hadda iyalansu sun matawajja ilal fakarta saniya a layi na biyu na? fa'agmada siyufahu sai ya zara takubbansa ma'ana shi da rindinsa ba fi nuhuri kathirin annawa na'am na karanta shi nahwi ko fi nuhuri kathirin min rijal min rijalihim watan yi amfani da shi wajen sare wuyayen mafi yawanci daga cikin daga cikin ku wa alihim da iyalansu da iyalanku thumma tawajja fi fakrati thaniya sana ala paragraph nabi kuma sai ya fuskanto ila makanil hamiya fihim wajen guri ko fage na kishi wa matsarar azima kuma sannan da zabar da kwazansu wannan hawa da kishi min nafsi kulli arabiyin karim ya disa wannan a cikin ran ko zuciyan dukkan balarabe mai daraja alawa kowal mar'a haka ne ko? وإن العرب تبذل أرواحها ala ku saurara wahiyar mar'a ita ce mace an shiga an ci musu mutunci har dakunan mata yanzu aka shiga amma sun kasa taɓuka komai fa innal araba shi zaga shi balarabe tabzulu arwaha zaga larabawa sukan watsa su watsa rayukansu rakhisa fi zawdi rayukansu masu arha fi zawdi anha wajen ba da kariya ga matayensu wadda an khidriha kuma balarabe yi kan zage dantse ya ba da kariya ga darbuka irin wannan ɗaki na ɗaki da ake yin shi a kan rakwami mace zai budurwa ta hau ko matan mutum ta hau fakala innakum istabahu himakum sai ci gashi nan istabahu himakum na? himaha innakum innakum mustabahu himaha su sun keta mutuncinta wan sarafu aminina kuma suka koma gida cikin aminci ba wanda ya iya ce musu uffan wa fil faqrati thalitha adayi na uku azharat dusha ya bayyana da takaicin sa ne wal haira da kuma dimocewar sa binta musuke adayihi bil batil ta yinda abokan gaban su suka riki barna wa manasar tim da kuma agajinsu wa fashala wa fashala qaumuhu mutanen sa suka dare an laƙi suka bar gaskiya wa khidlanahu da kuma tabewansa watan tabewan gaskiyan kuma balaga al-ghayr da kanan sai ya isar da algayir fushi minhu mablagahu zuwa ga ainihin maisansa fa'ayyarakum bil jubni kuma ya aibanta su da tsoro wal khawar ya aibanta su da tsoro wal khawar da kunci hadha misalun bin amsalatil uslub al khitabi wannan wani misali ne daga cikin misali na al uslub al khitabi da tafi bihi wanda zamu takaitu da shi fi hadhihi ujala a cikin wannan lokaci na gaggawa wa narju an nakuna qad ufiqna muna fatan kuma Allah ya samu dace ila bayani asrar balaga wajen iya bayyana da sirri na balaga fil kalami a cikin magana wa anwa'i asalibi da kuma nau'o'in usluboba na da shi wannan ilimi wa anwa'i asalibi ko da kuma nau'an uslubu ba nasa hatta yakuna talibu khayr khabiran bi afani da kauli har sai ta kama a samu dalibi ya zanto masani ga fannona na magana idan aka tashi za a zabarantar da mutane gashi inda ake san mutane su tsoron Allah ne akan ya san maganganun zai faɗi wa shara'ita ta'adiyatiha da kuma sharuɗan iya bada ita khutba din wallahu almuwaffiq Allah shine a muwaffiq wanda yake bada dacewa wanda yake muwafaka to Allah kamar muwafaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik